Baba Suda, sarkin labari.
Masu iya magana suka ce kishi kumallon mata, ana zargin wata mata ta tunkuɗa kishiyarta mai ɗauke da ɗan ƙanƙanin goyo cikin rijiya.
ta tura zoyara sani a cikin rijiyar da ke gida tare da goyo a bayanta.
To ko garin yaya kuma ya aka ƙare? Wani matashi da ya farɗa baya da laujen yankan rake a gidan kallon ƙwallo ya gamu da fushin alƙali.
ni ma kuma da ɗaukar dojina ni ma na na caccaka mishi a bayan sa sai da rake ne a ni ma kaina ba su zan mai haka ba Samari sun ce duk budurwar da ta sinke ƙafarta da safa ba wai sanyi ba ne ƙafar ce da faso.
ba don sanyi suke sa ba boye kafa su suke da faso a ciki ko kaushi ko waskane Idan muka nutsa can cikin shirin akwai ra'ayin 'yan matan, har ma da yadda aka jirga batun zuwa ga 'yan matan karkara masu tallar rogo da gyaɗa. A hannu guda kuma muna tafa da fannin nan namu na ku dai kurum ku biyo mu cikin shirin ku sha labaran. Mai sauraro yau ɗin ma da sallamar muke farawa. Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki ne ke faɗin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannunmu da sake jibinta al'amuran juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Litinin, wadda Bahaushe yake wata ke da mande tushen aiki wai ko nasara na tsoronki. kuma mu ma ko da shirin namu ba na baturan ba ne, amma dai ya yi fitar mande ɗin, domin dai ya yo guzurin rahotanni niki-niki a cikinsa, waɗanda gabanin mu fara ninkaya a cikinsu, za mu yi karin kumallo da karatun labarai.
Wani masanin muhalli daga Jami'ar Bayero, Dr. Aliyu Salisu Barau ya ce, bayanan da ke zagayawa a satin da ya gabata a kafofin sadarwa na cewa sanyin Kano ya fi na Ingila, ko kuma hasashen za a yi kankara a Kano ba gaskiya ba ne. Ya ce wasu daga cikin al'umma suna yin kuskure wajen fassara yadda yanayi ke kasancewa. Ya ƙara da cewa irin sanyin da ke faruwa a wannan sati a Kano lokacin sanyi ne da ke tahowa daga arewa kuma iska ce busasshiya. Saboda haka tana ɗauke da sanyi mai tsanani ba kamar iska mai tahowa daga kudu ba. A nan kuma hukumar hukumar binciken yanayi ta kasar nan nimet ta ce akwai yiwuwar sanyin da ake fuskanta a kasar nan zai karu nan gaba cikin 'yan kwanaki masu zuwa ta ce sanyin da ake samu a kasar nan ya karu ne saboda gudun iskar da ke tasowa daga arewa maso gabar mai kunshe da lema ya karu inda wasu lokuta har takan kai gudun kilomita 100 cikin sa'a guda aminu ahmad abbas daga teburin labarai To kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau, jakadiya Zainab Muhammad Abubakar za ta karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo akan jigon rahotanninmu na shirin da ya gabata, wanda ya kalli batun yanda asirin wani da ake zargi da yunƙurin aikata kwartanci ya tonu, can a garin Balan da ke ƙaramar hukumar Gaya lokacin da ya je gurin farkarsa wadda take gidan mijinta na aure.
Za mu fara da saƙon Maryam Hayatu Mariri inda take cewa hukuncin da ka ɗauka a kanta ya yi daidai. Allah ya kare mu da cin amanar mazajen mu amin. Ke duniya ina za ki da mu, wakilin mai unguwa da kwartanci, ke kuma amarya baki kyauta ba. Allah ka shirya mana zuri'ar mu. Saƙo daga Constable Yusuf na maji daɗin ƙiru. Shi kuwa Aminu mai 'yan ganda United kurna cewa ya yi, Baba mu ji tsoron Allah, Allah ya shirye mu amin. A saƙon Rumaisa sau na gidan Aliyu cewa ta yi kai kwa bawan Allah mai ya kai ka shiga gidan matan aure. Allah dai ya shirye ka. Kwartanci da sanyin nan Allah dai ya kyauta sako daga Saudat Hotoro. Tab Allah ya shirye ku kwarata. Mu kuma Allah ya shirye mu sako daga Najib Farawa. Abubakar dan ƙasa Katsina ya bayyana ra'ayinsa ne kamar haka. Mai dokar bacci ya bige da gyangyaɗi. Wakilin mai gari a ce ya je kwartanci. Kai ce Allah ya shirye ka idan mai shiriwa ne. Za mu karkare da sakon Nazifi Bello Bello Garko inda yake cewa kwartanci kuma a unguwa Allah wadaran naka ya lalace Allah ka shirye mu masu sakon fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonnin su ba mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci To madalla, jigon rahotannin mu a yau zai kalli batun yanda har yanzu kishin wasu iyaye matan yake haifar da 'ya'ya marasa idanuwa. ko da dai an sha faɗin cewa kishin ya halarta amma ba hauka ba ne, amma dai a gurin wasu matan a iya cewa su ba hakan ba ne, in dai har tukukin kumallon kishin ya motsa suka tashi amayarwa, to sai ka ga sun tafka mummunan ɓarna. Idan ta zo da ƙarar kwana ma sai ka ga an sami kisan kai, ko da dai a wasu lokutan ana ganin cewa ƙazamin kishin ya fi faruwa a ƙauyuka, amma dai a yanzu har a cikin binni ma samu ake yi, duk da cewa shi na yanzu da muke muku shimfiɗa a kansa ya faru ne a karkara. ko kuma kai tsaye mu ce ƙauyen rurum da ke ƙaramar hukumar Rano, inda aka yi zargin wata mata ta tunkuɗa kishiyarta mai ɗauke da yaron goyo cikin rijiya, saboda kawai wani saɓani ya gifta a tsakaninsu suna dambacewa a tsakar gida. Kuma ka san abinka da tsakar gida irin na karkara mai rijiyar tsakiyar gida watakila ma ba murfi. To amma sai dai duk da cewar damban ya ritsa kishiyar tata lokacin da take ɗauke da yaron goyo, sai hakan bai hana ta tunkuɗa ta cikin rijiyar ba, sai dai Allah ya auna arziki, yaron da take goyo ya tsira, amma fa ita kam kishiyar tata hawwalawan an yi zargin ta riga ta yi shahada ta wannan sanadi, kamar dai yadda mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a nan Kano. DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya tabbatar azantawarsu da jakada Abba Isa Muhammad.
ranar juma'a uku ga watan daya dubu biyu da ashirin da misalin karfe bakwai da rabi na dare mun samu rahoto daga ƙauyen rurum karamar hukumar rano akan cewa wasu kishiyoyi guda biyu suna fada ɗaya mai suna hauwa lawan yar kimanin shekaru talatin da kuma zuwaira sani yar kimanin shekaru talatin da biyar wanda suna cikin wannan fada ita mai suna hauwa lawan ta tura zuwaira sani a cikin rijiyar da ke gida tare da goyo a bayanta mai suna mustapha gambo ɗan kimanin shekara ɗaya da rabi daga samun wannan rahoto 'yan sanda sun je wannan gida da gaggawa inda aka samo wannan baiwar allah Allah a cikin rijiya tare da jaririn da ke bayanta. Mun kai su babban asibitin Rano, amma ita mai suna Zuwaira Sani tunira ya yi halinsa.
To sai dai fa bayan mugun aikin, ita wannan kishiya sai ta cika fatarinta da iska, zakara ya ba ta sa'a ta layar zana.
bayan ta aikata wannan aika-aika hawa lawan ta gudu daga samun wannan rahoto kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp habu a sani psc ya tashi dakarun 'yan sandan operation pop da akan cewa duk inda wannan mata ta shiga a je a samu ta wanda a cikin ikon allah misalin karfe daya na dare da misalin minti goma sha bakwai aka kamo ita wannan mai suna hawa lawan yanzu haka tana hannun 'yan sanda kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni a ɗauko wannan korafi a mai da shi babban sashen bincike da ke banfai bangaren kisan kai domin a faɗaɗa bincike.
To da yake dai ita wannan mata da ake zargi da ɗanyen aikin tana matakin bincike, wataƙila shi ya sa ma jakadan namu bai samu sukunin zantawa da ita ba, amma dai idan hali ya yi za a ji mu da ita a nan gaba, kuma labarin shi ne jigon rahotannin namu a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya. ɗaya hudu hudu tara tara biyar sai kun aiko. To a yayin da ita wannan mata zuwaira sani ‘yar ƙauyen Rim a ƙaramar hukumar Rano take kan bincike ba mu samu zantawa da ita ba. Shi kuwa wani matashi da aka yi zargin ya yi farɗar baya da laujen yankan rake a gidan kallon ƙwallo, tuni ‘yan sanda suka kammala binciken farko a kansa, har ma suka kai shi kotu. da fari dai matashin ya saka wani kofin ƙwallon ƙafa ne, to amma sai ƙungiyoyin ƙwallon ba su cika ba, don haka sai ya mayar da tsarin wasan duka ɗauka siri ɗaya ƙwale daga kaci ka fito wasan ƙarshe. Sai ita kuma wata daga cikin ƙungiyoyin ba ta fito ba, don haka shi kuma ya ce hok oba za a buga musu, tunda dai shi ne mai kofi kuma shi ne lafari alƙalin wasa.
suka ki mutane kuɗi zuwa fili na bada kowa shi ne ina sajar kina kowa gidan kallo ya zo samu iya zagi iya tawa ne in ba su kuɗin su kuma ce ba zan bada ba an mai gidan kallon ya raba mu na rabu da shi ya je gidan ajiyar kayansa iya zuwa cikin da rigima.
to a gidan kallon bal ɗin ne fa mai afkuwar ta afku.
ya dauko almakashi ya dauko almakashi ya tsakan anniya da hannuna ni ma kuma da daukar laujina ni ma na tattaka mishi a bayansa misali da rake ne a baya ne da kunnansa gida su dinki aka mai na san kenan ya funa ya funa yawa a ni ma kaina ba su zan mai haka ba me kake roƙo da ku da mun adalci adalci abin da kai kai ma a maka a'a
to ya za a yi kenan eh kai ma a ɗauko laujen yankan raken a faffarɗa bayan naka koya a'a to bayan dai an kai shi gaban alkali an kuma karanta mata tuhumar da ake masa sai ya amsa don haka alkalin na babbar kotun shari'ar musulunci da ke ƙofar kudu mai shari'a ibrahim sarkiyole ya ce to jami'in gidan ajiya da gyaran hali Abdu Ma'azu ɗan ajiya ya wuce da shi, ya ɗan taɓa gabza zuwa sha ɗaya ga watan gobe ya dawo ya karɓi hukunci. To kun ji dai matasa masu ɗaukar doka a hannu sai ku kiyaye. A nan kuma samari ne suka ce duk budurwar da ta sinke ƙafarta da safa, ba wai sanyi ba ne ƙafar ce da faso. Su kuma ’yan matan suka jirga batun ga ’yan matan karkara masu tallar rogo da gyaɗa. To amma dai gabanin nan bari mu fara da jin irin dabarun da ’yan matan suke yi a wannan sanyi wajen kaucewa kaushin da faso, inda suka ce, Duk wacce kaga ta yi sumul kalau babu faso ba kaushi, to aikin man kaɗanya ne da ruwan zafi da safa da leda. Wata kuma ta ce har ma da wani mai na musamman da yake hana waskane a fuska.
dumama ruwa ya wanke kafafuwan shi akwai wani mai da ake sawa wasu ba su suke sawa wasu kuma suna saka man kaɗanya sai su samu leda su saka a kafansu na kaushi kenan sannan sai a mai da safa sannan waskanuwan fuska kuma in ka tashi da safe waskane ake kiran shi ko so in ka sami ruwa kar ka sa ruwa mai zafi a fuskanka ka samu ruwa mai ɗan dalam-dalam ka wanke fuskanka da shi ka shafa mayukan da kake amfani da shi wanda zai kau maka da fuskanka kada ya yi irin waskanuwan abin fuskan shi ne abin da.
Wan kaɗan ya ake sa sai karatiri wani mai ne a fuska don kai ya kawo waskane.
To sai dai ita kuma wata cewa ta yi batun kaushin da faso sai dai aje ga matan karkara masu tallar rogo da gyaɗa.
ban ƙi ba kaushi amma dai faso babu shi a nan gaskiya da wuya a ce budurwa dai mai faso gaskiya ba dai a birni ba a sai dai ko a yi ciki ciki amma dai a birni dai gaskiya sai dai ko bangaren karkara to jin wannan batu ne dai ya sanya baba su dan yin takakkiya har inda masu tallar rogo da gyadar suke ya kuma ishe su amma dai da alama ita wata kan batun bai mata daɗi ba domin dai tana mayar da martani tana tafin hannu tun da nake ma ban taba yin kaushi ban taba ma faso ba wallahi tun da nake wallahi ga yan matan nan za su gansu kafar kafar su duk kaushi wata ma wallahi kaushi ne yake sa suke sa safa ni ko wallahi ba da ban san yau ba zan dauki safa in sa a jikina ba to a hannu guda ita kuma wata daga cikin masu tallar rogo da gyaɗan watakila a iya cewa abun mamaki ma ya bata don haka ne ma ta ce ai suna da tarihin yadda wasu daga cikin matan birnin suke yaga zanin gadon mazajensu saboda tsabar kaushi da fasan, kuma ma tana faɗa tana yi musu dariya.
Masu yaga wa matan su zanen gado, gasirar da yawa.
To, ko da muka waiwayi ɓangaren samari na cikin birnin kuwa, wani cewa ya su ba ma su yarda da duk budurwa da ta sinke kafarta da safar wai don saboda sanyin ba, domin dai ba wai sanyi ba ne watakila ma kafar ce da faso.
ba don sanyi suke sa ba boye kafa su suke da faso a ciki ko kaushi ko waskane ko kuma kafar ta da sun yi bilicin ba za so a gane da haka in kai mace da safa ka lura za ga in ta kwaba kafa ta za ga canji wannan fa wani sai ya ce ko watakila kai ma an taba ninke ka bai bai a ninke ni ba bai mana ai na taba haduwa da wata sai da ta bude kafar ta sai naga kafar ta ba daidai take ba to sai aka yi yaya a'a ta ne to na kafa ki ya canji sai ce shiru ba amsa to a hakan ka siya da kaushin da fasan ko kuma a'a fasawa a'a fasawa ne tunda ai naga an za a cin da buguzan da buguzan naga za a ci na gani ko bai man ba na ce a'a kar in je zaman gaskiya kuma a zo in ga canji.
To yanzu ka fara lalubar wata?
Eh to ina nema wadda ba ta sa safa amma in sanyi ya zo.
To ‘yan matan dai sun dawo sun mayar da martani ga samarin. Suna masu cewa ai su ma samarin duk wanda ya sanya safar hannu shi ma watakila ba sanyin ba ne, idan aka bincika da kyau za a tarar yana da lalurar yatsu.
ai yanzu duk wani namiji da ka ganshi shi ma da safa zuwa hannu zuwa kafa to shi ma akwai wani abu wanda yake a ciki kada saboda yana haka zaka ga ya gani saboda sakamakon kaga maza su suna aiki na karfi su taba wannan su taba wannan so dole hannunsu zai fi na mace kaushi da shauransu to su ma majority in kaga sun sa safan nan gaskiya akwai abin da yake wakana a cikin shi kuma da wani abin da suke boyewa ko saboda wata lalura kamar ta yatsu to da fatan dai samarin da yan matan na karkara da biranen baki ɗaya za su tashi tsaye wajen kula da tsafta da gyaran jiki domin kaucewa kaushin da faso a wannan sanyi kuma labarin mun saka muku shi a shafinmu na facebook inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsa a kai, don haka ne ma jakada Abdulkadir Muhammad Sani ya leƙa mana shafin.
da sakon Sheikh Faruk Abdullahi tukuntawa za mu fara inda yake cewa to ai dama Hausawa sun ce kazantar da baka gani tsafta ce gaskiya wannan batu ba haka yake ba muna sawa ne saboda kariya daga sanyi kuma su ma mazan suna sawa sako daga Mumin Shukura Rabi'a a sakon Mubarak Dahir Muhammad Kore kuwa cewa yi wannan maganar haka take ga su kuma ba sa wanka sai sati sati ita ko Pretty Zahara cewa take gaskiya wannan batu ba haka yake ba su ma mazan suna sawa ne saboda faso shi yasa suke tunanin mu ma din haka take wannan maganar ba gaskiya ba ce su sake bincike saboda sanyi kawai muke sawa ba don komai ba domin kuwa mace ta fi jin sanyi ta kafa sako daga Aisha Kabir Salis Nana ita ma yar mama sheka kuwa cewa ta yi su ma samarin da suke sinke kafarsu da safa ba sanyi bane faso ne Marwana mai shayi zawa ciki ya bayyana ra'ayinsa ne kamar haka wannan haka yake wasu yan matan ma idan fasan ya yi musu yawa har gishi suke za mu karkare sakon Marwana Aliyu Dotsa inda yake cewa wannan batu gaskiya ne dan duk fito daga ta saka safa a kafarta to faso take boyewa masu sakonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci ba mu damar karanto sakonnin su ba mun gani muna godiya To kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook, Dala FM Kano 88.5 don ganin irin labaran da muke sanya muku, har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kai, ko kuma ma ku ziyarci shafinmu na intanet www.dalafmkano.com don ku saurari shirin kacokan baki ɗaya, ko kuma ma ku saurari tashar kai tsaye duka dai a wannan shafi mu ne muku godiya. kuma tun da har yanzu muna layin na sanyi, ba za mu sauka ba har sai mun gayyato jakada ruhul haƙƙu sani Muhammad, wanda shi ma a yau ya kalli sanyin ta cikin fannin nan namuna.
Sanyi yanayi ne da muke ciki a halin yanzu, don haka ma baya buƙatar bashin baƙi ko dogon sharhi. domin dai ko ba komai kowa yana ji a jikinsa, tunda dai a ‘yan kwanaki da muke ciki yana yin ƙarfi, har ma idan sanyi ya yi sanyi wasu kan ce jaura ce ta taho, ko kuma take wucewa, ko ma idan farkon fara ƙarfin sanyin ne wasu kan ce ‘ya'yan jauran ne suke wucewa. To yadda bahaushen dai da ke faɗar wucewar jaurar idan ya ji sanyin yana ratsa shi, shine kuma dai yake faɗin cewa lokacin abu kan yi shi, mu ma shi yasa fannin namu na tabdijan a yau ya ɗaukowa bahaushen jaurar. Ya kuma zagaya da ita cikin hausawan da suke ta faɗinta don jin waishin ko mecece ita jaurar.
Lokacin sanyi za ka ga in tsananin sanyi sanyi sosai to shine ake cewa jaura.
Shin mecece jaura?
Wata aba ce take faɗuwa daga sama.
Jaura tana wucewa lokacin sanyi.
Jaura ai wata aba ce wacce ake kiranta hazo.
Mun san mecece jaura.
Wallahi Allah ban sani ba.
Jaura wata kirkirarren aba ce wacce Bahaushe ya kirkire ta wanda babu ita a zahiri wanda lokacin sanyi ya zo sai a ce tana wucewa kuma kuma wanda ya taba ganin ta a zahiri.
Jaura ai ba wani abin da wuce sanyi.
Ina sani hazo.
Ni dai yanda na fahimci jaura ita ce yanayin hazo da yawa da iska mai sanyi.
Jaura ita ce wata abu da duka zuwa mutane a kafa wato faso ita ce jaura.
Ta malamai dai da suka rawaito cewa fasalu ahlal zikir don haka ne muka je ga masana tarihin gargajiyar Bahaushe irin malam Ibrahim Aminu dan iya wanda ya ce ba wani abu ko wata aba wai ita jaura.
kawai kwarkwalwa ne kawai kamar da damuna ba za a ce marka marka ta ta kwarkwalwa ke.
To da yake jaurar a wajen masana tarihin ba komai ba ce illa shaci faɗi irin na gargajiyar Bahaushe sai muka sake matsawa zuwa ga masana harshen Hausa. 'Yan takarda irin su shugaban sashen nazarin ilimin harshen Hausa Dr. Umar Yahaya wanda shi ma suka yi baki ɗaya da masana tarihin da ke kwalejin Sa'adat Rimi a nan Kano.
Ba wata aba ba ce ba aljana ba ce a yanayi ne dai na sanyi wanda ya ya tsananta ya kai matuka a wannan lokacin ba ko da yaushe ake kasancewa cikin wannan yanayin ba ko da yan kwana hudu zuwa biyar dinnan da suka wuce yadda sanyin ake aka ji shi ana hasashen cewa ta wuce domin har an rasa rayuka a wasu wuraren.
To da wannan ne tabdijan zai dakata haka sai wani makon kuma in Allah ya kai mu za ku sake jin mu dauke da wani fannin namu na Ruhul Haq Sani Muhammad Baba Suda.
To an gaida Ruhul Haq Sani Muhammad da ƙoƙarin tabdijan. Kuma daga tabdijan ɗin ne za mu naɗe tabar mashirin mu sanya masa aya. A madadin Aminu Ahmad Abbas. da taimakon Bahari Isa har ma da Hassan Mamuda ya'u waɗanda suka yi kiciniyar sada ni da ku, sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu, ni kuma da na shirya na gabatar, Ibrahim Abdullahi soran ɗinki nake mana fatan saduwar alkhairi. Wassalamu alaikum.